من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله عز وجل وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كان مسلين watan musulunci yau nawa ga wata ne jiya dai na ga watan a sama katutu amma kuma na ji an ce ɗaya ga wata biyu ne ga wata to Allah ya samu dace yau bi ga watan jumada thaniya shekara ta 1444 hijira ta manzon tsira annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam daga makka zuwa madina shine dace da 26 ga watan 12 shekara ta 2022 shekarar miladiya yan uwa zamu ci gaba da karatu insha Allah ta'ala a cikin littafin mai albarka wiqayatul insan من الجن والشيطان واللفر الشيخ وحيد عبد السلام بالي حفظه الله تعالى idan ba manta ba har yanzu dai malam yana mana bayani ne game da madakhilu shaitan waɗannan hanyoyi da malam yake lissafo mana su ɗaya bayan ɗaya wanda za su taimaka mana ƙwarai da gaske idan muka yi la'akari da su wajen yaƙar shaidan da mataimakansa don galibi yakan shiga ta ɗaya daga cikin waɗannan hanyoyi ne domin ya ga ya raba mu da Allah maɗaukakin sarki to yanzu malam ya kawo magaba ta tara wanda mun fara bayani game da ita ita ce arriya'u riya yin abu ba dan Allah ba yin aikin da ake yin sa dan Allah na ibada dan neman ladan Allah sai ka yi shi dan neman yardar wani wannan shine gabar da muka fara karanta wancan sati kuma lokaci mana zamu tashi wa anwa'ur riya' kafira mala ya ce nau'o'in riya suna da yawa kwarai da gaske hanyoyin da mutum yake bi ya yi riya suna da yawa sosai ya ce faminan nasi mai yura'i bi ilmihi daga cikin mutane akwai wanda yake riya da iliminsa hanyar neman ilimin hanyar aiki da ilimin hanyar karantar da ilimin duk riya tana shiga ciki mutum ya je ya nemi ilimi don a cewa da ɗalibin ilimi ne ko abin da ya kama da haka don ya rinkewa ‘yan uwansa ko abokansa alfahari da cewa shi fa yana zuwa makaranta yana neman karatu to duk wanda ya nemi ilimi da irin wannan niyyar lallai iliminsa ba shi da amfani a wajen Allah maɗaukakin sarki ko kuma lokacin da mutum a ya samu karatun wajen aiki da ilimin duk abin da mutum zai yi zai ne don mutane su cewa ne yana aiki da iliminsa ko kuma wajen karantar da ilimin idan mai karantarwa ne ya kasance yana karantarwa ne don a ce wani mai karatu ne ko wani ya kuwa ne ko abin da ya kama da haka to wannan dukkanin aikinsa gaba ɗaya babu ruwan Allah maɗaukakin sarki da shi zai kasance ma matsala ce a gaban Allah maɗaukakin sarki na tashin alkiyama a gare su Allah ya kiyaye mu malai ta minhum man yura'i bi ibadatihi haka daga cikin mutane akwai wanda shi yakan yi riya ne da ibadarsa aikin da duk da yake na ibada ne dan Allah subhanahu wataala ya kamata mutum ya tsaya yi shi to shi yana yi ne kawai dan mutane su gani su yabe shi dan neman yardar wasu daga cikin mutane wa kadhalika man yura'i bi sadaqatihi hakanan akwai wanda suke yin riya da sadakarsu sadaka ko kyauta ko abin da ake bayarwa wani ya ji daɗi Allah madaukakin sarki ya baka lada to mutum yana yi ne don a cewa ne yana yi to dukkanin waɗannan ayyuka ne da ba su da lada babban matsalar shi ne kayi kuma baka da lada a wajen Allah maɗaukakin sarki idan ma abin haka kawai ya tsaya to da sauƙi amma wani lokacin kuma sai abin ya juye zamtowa bal ne alaika ya kasance matsala ce a gare ka ranar tashin alkiyama mala ya ce wa misalu zalika babban misalin da zamu buga game da haka shine ma rawahu muslim wan nasa'i an abi hurairah qala wancan hadisi da imamu muslim da imamun nasa'i suka fitar daga sahabi abu huraira Allah kara masa yarda ya ce wannan shahararren hadisin da mun sha karanta shi a wannan majalisi namu mai albarka na gani ko sati biyu da suka wuce ne ko makamancin haka mun karanta shi a cikin karatunmu na riyadus salihina hadisi ne da yake shahararre kusan da an san shi sami'tu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ya qulu abu huraira Allah ya kara masa yarda yake cewa naji annabi tsira da aminci su kara tabbata a gare shi ya kuli yana cewa inna awwalan nasi yuqda yawm alqiyamati alayhi alayhi alayhi ni'amahu haka ne inna awwalan nasi yuqda yawm alqiyamati go yawa hakika farkon wanda za a fare wa hukunci ko hisabi ran tashin alkiyama daga cikin mutane alaihi ni'amahu wanda yake a kansa akwai ni'imomin Allah madaukakin sarki da ya bashi da yawa hadisin haka yake ko anya na eh na ga rajulin din ai rajulin isku shi da ba eh na ga nan haka ne ko eh to amma dai asali hadisin kamar akwai gyara wallahu ta'ala alam inna duba asalinsa insha Allah ta'ala akwai gyara sai mu sai mu gyara yace rajulin istishida na farko shine mutumin da yayi shahada a filin yaki fa utiya bihi sai a zo da shi gaban Allah madaukakin sarki fa arrafahu ni'matahu fa arafaha sai Allah madaukakin sarki ya sanar da shi irin ni'imar da ya masa ta karfi da jarinta da lafiya da ya bashi kuma sai ya gane ni'imar nan da Allah maɗaukakin sarki ya masa shi ma ya yi itirafi da ita ƙala sai ya ce fama amil tafiha sai Allah maɗaukakin sarki ya ce masa mai ka aikata da wannan ni'imar da ne maka ta ƙarfi sai ya ce ƙala ƙatal tufika ya ubangiji na yaƙi ne saboda kai hattastu shittu har sai da aka kashe ni a filin yaƙi har sai da ne shahada ƙala sai Allah maɗaukakin sarki ce masa kazzabta wannan abin da ka faɗa ba gaskiya ba ne ƙarya ne walakin na ka ƙatalta li'ayyu ƙala jari'un sai dai kawai kayi yaƙi ne don a ce wane jarumi ne wane gwarzo ne wane yana shiga cikin kafirai yana zubar da kansa yana kaza duk yaƙin da yake yi yayi ne saboda a ce shi jarumi ne faƙaɗi ƙila kuma an riga an faɗa a duniya abin da kake so kenan a ce kai mai kaza ne to an faɗa shi kenan ثم أمر به فسحب على وجهه حتى ألقي في النار annabi kira da aminci tsara tabbata a gare shi yace sai Allah madaukakin sarki yayi umarni da wannan mutum mai shahada na filin yaki da aka shi a filin yaki sai a jashi shine fasuhiba sai a jashi akan fuskar sa aje a jefa shi a cikin wutar jahannama Allah ya kiyaye wa rajulun ta'allama al-ilma sai a zo da mutum na biyu shine mutumin da ya koyi ilimi yayi karatu wa allamahu ya kuma koyar da ilimin wa qara alqur'ana ya kuma karanta alqur'ani fa utiya bihi fa arrafahu ni'matahu fa arafaha shi ma sai azo da shi gaban Allah madaukakin sarki Allah subhanahu wataala ya karanta masa ni'imomin da ya masa na basira da karatu da ilimi da duk abin da mai karatu yake bukata Allah madaukakin sarki ya bashi yayi sare masa kuma shi ma ya gane wannan ni'imar da Allah maɗaukakin sarki ya yi masa ya yi tarafi da ita ya ubangiji ka bani karatu ka bani ilimi ka bani lafiya da sauransu kala sai Allah subhanahu wata'ala ya tambaye shi ya ce ma fa ma fa'alta fiha to wannan ni'imar da ne maka ta karatu da ilimi mai kai da ita kala sai shi wanda mutum mai karatu ya ce ta'allamtu ta'allamtu al-ilma wa 'allamtuhu na koyi karatu kuma na karantar da shi wa qara'ata fika alqur'ana na kuma karanta alqur'ani dan kai ya ubangiji kala sai Allah madaukakin sarki shi da shi yace masa kazabta ƙarya kake ba dan ba dan ni kai ba subhanallahi eh akwai matsala eh kaga idan anan wajen duk kai mutane ba su gane ba suna ta cewa Allah sarki eh wani mutumin kirke ne wani kaza idan ka je gaban Allah madaukakin sarki akwai wannan wallahi babu eh babu wannan duk abin da ka sani kana boye shi wa mutane ranar tashin alƙiyama wallahi ba zai koyi ba a lokacin an je wanda la takhfa minhum khafiya la takhfa minhu khafiya babu wani abu boyayye da zai boye a gare shi subhanahu wataala Allah madaukakin sarki zai ce masa kazabta ƙarya kake walakin naka ta'allamta li yuqala alimun kai karatu ne kawai dan a ce na masani ne eh a cikin tsaran ka babu kamar kai a unguwar ku babu kamar kai a garinku kai ne kaza abinda kake so kenan kawai wa qad qila kuma an faɗa shi kenan huwa qari'un kai ne kawai dan a cewa na makarancin alqur'ani ne fa qad qila kuma hakika an faɗa thumma umira bihi fasuhiba ala wajhihi hatta ulqiya fi nar annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ce sai umarni da shi shi ma a ja shi akan fuskarsa ana jansa mala'iku sun rike kafafuwarsa suna fincikarsa akan fuskarsa har sai an je an jefa shi wutar jahannama wa rajulun wasa Allahu alaihi mutum na uku shine mutumin da Allah subhanahu wataala ya yalwata masa dukiya shi kuɗi aka bashi da dukiya da kadarori ya samu fifiko akan sauran mutane wajen kuɗi shi ma za a zo da shi gaban Allah maɗaukakin sarki wa tahu min asnafil mali Allah maɗaukakin sarki ya bashi nau'i nau'i na dukiya fa utiya bihi sai a zo da shi fa arrafahu ni'matahu ko ni'amahu fa arafaha shi ma sai Allah maɗaukakin sarki ya sanar da shi irin ni'imomi kala kala da ya masa an bashi dangi da nau'i nau'i na dukiya kuma ya gane ya tabbatar da cewa lallai haka ne Allah maɗaukakin sarki duk ya bashi waɗancan abubuwa a duniya kala sai Allah madaukakin sarki ce masa fama fama amilta fiha wani irin aiki kai a cikin wannan dukiyar da aka baka kala sai wannan mutum yace ma taraktu min sabilin tuhibbu ayyun faqa fiha illa anfaqtu fiha laka babban wata hanya ba babu wata hanya da na bari ya ubangiji da kake so ai ciyarwa ai taimako a cikin ta ba ce sai da taimako a cikin ta eh kuma fa ƴan uwa mu fahimta duk fa abin da suke faɗa ɗin da gaske ne sun yi din an fahimta duk abin da suka ce sun yi ba wai abin da suka yi bane Allah madaukakin sarki ya karyata su Allah madaukakin sarki ya karyata su ne akan niyyar su yan uwa an fahimta abin da yasa Allah ya ce kun yi ƙarya a'a sun yi amma sun yi ne saboda a ce sun yi ba sun yi bane saboda Allah shine abin da ya lalata musu eh shine abin da ya lalata musu aikin nasu gaba daya duk yayi yace babu wata hanya da Allah madaukakin sarki yake so a ciyar a cikin ta sai da ya ciyar ya taimaki marayu ya taimaki marasa ƙarfi ya taimaki addinin musulunci ya gina masallatai ya gina makarantu ya yi bohole duk ya yi ana ta labari ko'ina wanda mutumin kirki na aikin alkhairi to amma shi a ƙasar zuciyarsa akwai abin da yake nufi shi da yana so a gane cewa shi mai kyauta ne shi mai bayarwa ne shi mai kaza ne ya kasance bakunan mutane sun haɗa akan yabansa shi ne abin da yake bukata to kuma ya samu a duniya ƙala sai Allah madaukakin sarki ce masa kazabta wannan abin da ka faɗa ƙarya ne baka ciyar da ni ba walakin naka fa'alta kun ji ba sai Allah madaukakin sarki ce kai ba a kore yin ba kai ka ciyar din ne amma li yuqala dan a ce maka huwa jawad shi mai kyauta ne shi mai bayarwa ne faqad qila kuma an riga an faɗa tun a duniya thumma umira bihi shi ma mutun ukun sai Allah madaukakin sarki ya umarni da shi fasuhiba ala wajihi a jashi a kan fuskarsa hatta ulkiya finnar har a jefa shi a cikin wutar jahannama wannan hadisi imam muslim ya fitar da shi a cikin kitabul jihadi babu man qatala liriya wa sum'a istahaqqa an-nar babin da ke bayani akan wanda duk yayi yaki dan riya da jiyarwa to ya cancanta ya shiga wuta Allah madaukakin sarki ya kiyaye kamar yadda na ga mana a wancan lokaci yan uwa ɗaya daga cikin hadisan da ke taya min da hankali duk lokacin da na zo wucewa ta kansu akwai wannan hadisi wallahi yan uwa duk lokacin da zan karanta wannan hadisi yana taya min da hankali eh wato sai ka gama rayuwarka ta duniya gaba ɗaya kaf duka aikin ka ya yanke komai ya daina zuwa gare ka sai ka je wajen Allah madaukakin sarki aikin da kake tutiya da shi aikin da kake takama da shi aikin da kake sa ran da shi za ka shiga aljanna Allah madaukakin sarki zai taimake ka shiga aljanna ta dalilinsa sai Allah maɗaukakin sarki ce duka babu wanda ya karɓa daga ciki saboda baka yi dan shi ba dan Allah ya kowa wannan bala'i ya fi wannan wallahi babu duk wani bala'i da zaka sawara a zuciyarka wallahi kasa yake in ka tuna wannan babu ruwan Allah da shi saboda ka gaskiya riya tana da matsala sosai kuma kamar yadda nake faɗa tana shiga cikin ayyukan mu ba mu sani ba mu rinka kokarin tsarkake niyyar mu rinka kokarin gyara niyyar mu babu wani abu da dan adam ne sai baka wanda Allah madaukakin sarki bai kaddara maka ka same shi ba babu idi wani in kamar yadda na faɗa wancan sati cewa idan mutum ya yabe ka to daga yaban kuma sai me shikenan kawai daga yaban sai me shikenan amma Allah madaukakin sarki bayan ya yabe ka a cikin mala'ikunsa kuma zai- yana da me yana da aljanna da zai saka a ciki shine bambancin kullum abin da ya kamata ka rinka hararawa zuciyarka kenan duk lokacin da zaka yi wani aiki sai ka ji shedan yana so ya shigo maka cikin aikin to tsaya tsam kafin ka yi aikin jaddada niyyarka gyara niyyarka sannan ka je ka aikin kada ka fasa za mu zo mu ji bayani a gaba insha Allah ta'ala kada ka fasa aikin shi ma kuma matsala ne ka ta san ma aikin alkhairi ka fasa shi ma matsala ne shedan ya samu abin da yake so amma tsayawa za ka yi tsam ka gyara niyyarka ka jaddada ta ka halartowa da zuciyarka irin waɗannan abubuwan da muke bayani a kai mutum ba shi da abin da zai baka idan ma sun gani sun yaba sai me idan ka yi karatun alkur'ani mutane sun ce karatunka da daɗi to sai me idan ka yi sadaka mutane sun ce wani akwai kyauta sai me idan ka yi kaza duk sai me babu wani abu da ya baka bayan wannan yaban babu amma kuma babban matsalar shi ne wannan abin da za ka zo ka ƙara yi don su aikinka ya lalace shi ne babban matsala Allah maɗaukin sarki ya gyara mai niyoyin bala ce wa an abi hind addari radiyallahu anhu annahu sami annabi sallallahu alaihi wasallam ya kulu an karɓo daga abi hind addari Allah maɗaukin sarki ya ƙara masa yarda ya ce ya ji annabi tsira da aminci tsar tabbata a gare shi yana cewa man kama makamar ya wasu ma'atin wanda duk ya tsaya a matsayi na yin riya ko jiyarwa a riya shi ne gani da ido kenan abinda ake gani da ido a sum'a kuma shi ne abinda ake ji kenan ma'ana ka yi abu don mutane su gani ko ka yi abu don mutane su yi ne su ji in ka ji an ce sum'a to shi ne aikin da kake yi na ibada don mutane su ji in ka ji an ce riya aikin da kake na ibada don mutane su gani to annabi kira da aminci tsara tabbata a gare shi ce duk wanda ya tsaya a matsayi na yin aiki dan mutane su gani ko kuma dan mutane su ji shi su yabe shi ra Allahu bihi yawmal qiyamati was samaa Allah madaukakin sarki zai tona asirin sa ranar tashin alkiyama a sakamakon riyar da yayi da kuma sakamakon sum'ar da yayi wani irin tona asiri shine za a yi wa mutane bayani wani da kuke gani mutumin kirki ne mai kyauta wani da kuke gani mutumin kirki ne mai saraka mai karatun alkur'ani mai kaza mai kaza mai kaza duk aikin da yi bai yi don Allah maɗaukakin sarki bayi ne don mutane mutanen da kai don su kuma a gaban su za a tona asirinka e alfadiha kenan yan uwa alfadiha ta kenan tonan siriri kenan mutanen da kai don su Allah maɗaukakin sarki kuma zai tona asiri ala ru'usul khala'iq duk mutanen duniya a lokacin kai ne a maybe a cikin ungo yanzu kuma a gaban mutanen duniya za a tona asirinka gaba daya shine abinda wannan hadisi yake nufi ra Allahu bi yawmal qiyama wasamma wannan hadisi sahihi ne Imam Ahmad ya fitar da shi a cikin Musnad haka na Sheikh Muhammad Nasiruddin Albani ya inganta shi قال الحافظ المنذري إمام المنذري يتي رواه أحمد بإسناد جيد وفي صحيحين هكذا حديث يزو أسكن بخاري ده مسلم من حديث جندب أن النبي صلى الله عليه وسلم قال daga hadisin jundub hakika annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ce man samma'a samma Allahu bihi wa man yura'i yura'i Allahu bihi wanda duk a yayi abdan mutane su ji su yabe shi shine samma'a to samma Allahu bihi Allah madaukakin sarki zai tona asirin sa ranar tashin alkiyama wa mai yura'i wakanan wanda ya abu dan mutane su gani shi ma yura'i Allah bi Allah madaukakin sarki zai tona asirin sa ranar tashin alkiyama mala yasa lamba kasa yace samma abinda ake nufi da samma ma'anahu man azhara amaluhu man azhara amaluhu linnasi wanda wanda ya bayyanar da mutanansa linnasi dan mutane riya'an dan su gani azhara Allah niyyatahu alfasida fi amalihi wa fadahahu yawm alqiyamah Allah maɗaukin sarki zai bayyanar da wannan mummunan niyyar tasa ranar tashin alƙiyama kuma ya tona masa asiri shi ne abin da hadisin yake nufi kamar yadda na fassara su wanda ya aiki ba dan Allah ba wasu daga cikin malamai ma suka fassara man samma'a samma Allahu bihi tun a duniya Allah maɗaukakin sarki zai tona mutum asiri idan mutumin da yake aiki ba dan Allah ba sai kaga watan wata rana sai Allah maɗaukakin sarki ya nuna wa mutane wannan aikin da yake ba ba dan Allah yake yi ba sai kaji mutane sun zo suna zindansa suna yi da shi cewa wani fa aikin da yake dubba don Allah yake sai Allah madaukakin sarki ya ankarar da mutane ya nuna mutane hakikarsa wannan hadisi Bukhari da Muslim suka fitar da shi kamar yadda malam yi bayani malai to lidhalika kana salafus salihu shi sa magabata nagartattu margaya nagari suka kasance radiyallahu anhum Allah kara musu yarda yukhfawna ta'atihim suna kokarin koye ayyukansu na da'a kama yukhfan nasu ma'asihim wa uyubahum kama yadda ka san mutane suna kokarin koye aibinsu da duk wani abin da yake ya shafi saban Allah madaukakin sarki mutum baya so a gani don mutumin da yake sabo in dai mutumin kirki ne zaka ga baya so a ga sabansa don mutumin da yake da wani aibu baya so a ga aibinsa to yadda ka san mutane mu a yanzu muna kokarin boye aibin mu da saban mu to su kuma magabata ayyukan da'a suke kokarin boyewa haka eh duk wani aiki na da'a da suke yi to ba sa so mutane su gani saboda suna yi ne danwa dan Allah madaukakin sarki to in Allah ya gani ya ba su lada shikenan ya wadatar musu kai ba sai ka gani ba ni ba sai na gani ba yayi kayansa sa duk ba sai an gani ba idan mutum sadaka zai yi a ɓoye ke yin ta idan kiyamar lele mutum zai yi a ɓoye ke yin ta yadda babu wanda zai gani duk wani aiki daga sani suna yi na da'a wallahi a ɓoye suke yin ta ba sa bayyana wa amma sai kaga yanzu muna son bayyana aiki ayyukanmu eh muna son bayyana ayyukanmu wanda kuma galibi shi dan yana amfani da wannan damar riya shiga riya ta shiga ciki malai ce wa alam ka sani annad dafi ala riya babban abin da yake tunkuda mutun zuwa ya kai shi zuwa ga yin riya huwa tamu fi madahin nasi wa khawfi madammati shine kwadayi wajen samun yaban mutane da kuma tsoron zargin mutane kun ga waɗannan abubuwan guda biyu ƴan uwana ɗaya daga cikin manya manyan abubuwan da suke kai mutane zuwa ga riya mutum baya so mutane su kushe shi yana kuma son yaban su shine kawai to duk mutumin da ya sa ransa cewa sai ya samu yaban mutane dole sai ya kaucewa zargin mutane to lalle zai sa kansa ciwon zuciya ko shakka ba zai sa kansa ciwon zuciya dan ka'idar shine ghayatun nas ridan nas ghayatuhu la yudrak kamar yadda suke cewa ridan nas ghayatuhu la yudrak wai ka samu yardan mutane gaba daya wannan ai babu wanda ya taba samu wannan daga farkon duniya zuwa ƙarshe kowa ba za a samu wanda ya samu ba ce kowa ya da kai ban sani ba ko akwai wanda ya taba samun wannan babu babu abinda da nuna muku haka yan uwa shine annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ya fi kowa nagarta ya fi kowa kyan hali in kyan hali kake ji da shi ko idan kyan jiki kake ji da shi ko kyan sura annabi ya fi kowa sallallahu alaihi wasallam idan ibada kake ji da ita annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi yafi kowa kai duk wani abin da wani dan adam yake takama da shi annabi yafi kowa amma duniya ta hada kan sansa bata hadu ba hatta a cikin wanda suka ce sun sun musulunta akwai munafikai ko babu munafikan nan suna son annabi ba sa son annabi bari ma kulle kulle suke zuwa suke yi su hada kai da yahudawa a kawo annabi farmaki a kashe shi to tunda duniya ba ta haɗa a kan san annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ba kai waye yanzu za ka ce kowa sai ya yarda da kai in dai za ka ce mutane sai sun yarda da kai sai sun yarda da aikinka to shi ne na gaya muku cewa za ka sawa kanka ciwon zuciya don ba za ka taɓa samu ba ba za ka taɓa samu ba babban abin da ya kamata ka fahimta shi ne yardar Allah maɗaukakin sarki ita ake nema idan ka sami yardar Allah maɗaukakin sarki shi kenan duk abin da kake bukata ka samu wani mawaki yake cewa walastu binadin yake cewa walastu binadin ban kasance mai kukuta ba amma an manta bai ta shakaratu din albani ya kawo shi dai a cikin sifata salatin nabi na shi yake cewa mutum ba zai iya kukuta ba yadda baitin yake da hausa mutum ba zai iya kubuta daga sukan mai suka ba ko da yana saman can kololuwar dutse ya ce kai ko da ka ɓuya a cikin faffiken wannan tsuntsuwar mikiya ko da ka ɓuya a cikin faffiken mikiya wallah wani sai ya soke ka saboda haka kada mutum ya ɗauka kansa cewa shi mutane ba za su soke shi ba ka isa ba din nagartarka duk kirkinka wani yana gefe kawai wannan kirkin naka yake jin haushi to shi kuma da zaka da shi dan Allah in kana so ya daina jin haushin ka daina nagartar nan kai kuma za ka daina ba za ka daina ba haka ‘yan adam suke haka ‘yan adam suke wani ce kawai haka kawai haka kawai sai kaga mutum yana jin haushinka kai baka baran masa ba kai baka zuban masa ba kai baka sha masa ba baka daukan masa ba amma kawai sai kaga yana jin haushinka yana ta kufula akan ka to wannan me zaka kai baka ma san abin da kai masa bare ma bare ma ka barin gyarawa ba haka bane da Allah da Allah waye baya fuskantar irin waɗannan abubuwa a cikin mu to babban abin da ya kamata shine kawai ka tsaya kai daidai na farko kaga kai baka cutar da wani ba iyakacin iyaka kada ka cutar da wani a matsayinsa na dan uwanka musulmi kada kai masa abin da ba daidai ba ka kyautata mu'amalarka sannan ka yi ƙoƙari iyakacin iyaka ka gyara mu'amalarka da Allah maɗaukakin sarki duk abin da mutane ya su faɗa akan ka faɗa ka je ka yi harkokinka kawai kai baka cutar da wani ba baka saba wa Allah ba shikenan eh a zage ka ba zai cutar da kai ba a kushe ka ba zai cutar da kai ba ai maka kage insha Allah ta'ala ba zai cutar da kai ba amma ka tsaka ce kai sai ka ji waɗannan da Allah ka ga musu magana dan sai yadda da kai wancan ma sai ka je ka ga musu to ka bata kanka lokaci wallahi kuwa ka bata kanka lokaci kana gama gaya masa da ka tafi wani zai dura maka ashir ya ci gaba da harkokinsa ba haka ba ne? Allah maɗaukin sarki ya samu daji saboda haka sanya ban mutane da tsoron zargi wani shi yake kai mutane galibi zuwa ga sirin kan abin da ba shi kenan ba mala ya ce wa yumkinu takhallus min ar-riya'i bil umur al-atiya mutum zai iya kokarin kubuta da janye kansa daga abin da yake na riya idan ya bi waɗannan matakai da za su zo insha Allah ta'ala malaka wasu gasu nan guda biyar ne yace na farko an ta'alama ka sani anna madahan nasi yaban mutane la yanfa'uka ba zai amfana da kai komai ba in kunta inda Allah mazmuman idan ka kasance abin zargi ne a wajen Allah haka ne wa dhammuhum la yadurruka in kunta inda Allah mahmuda haka nan kuma zargin mutane ba zai cutar da kai komai ba idan ka kasance kai abin yabo ne a wajen Allah duk mutanen duniya su tare akan yabanka amma a wajen Allah kai abin zargi ne yaban su amfanin me zai maka duk mutanen duniya su hada akan zarginka amma a wajen Allah madaukakin sarki kai abin yabo ne me zai amfana me zai cutar da kai babu to ka rinka sawa kanka ranka wannan an ta'lama anna al-makhluq ad-da'ifa na farko na biyu kasancewa hakika mahalicci abin halitta mutane kenan الضعيف wanda yake mai rauni allazi tatlubu madahahu wanda kake neman yabansa la yamliku la yamliku laka darran ba zai iya amfanan maka da wata cutarwa ba wala naf'an ku amfani khassatan yawma faqrika al-akbar wa hajatika al-uzma musamman ranar talaucin ka mafi girma wata rana ce kenan ranar tashin alkiyama kenan wa hadatikal uzma da bukatar ka mafi girma lokacin da kafi kowanne lokaci bukata eh kamar yadda na faɗa a baya a wannan lokaci wannan wanda wanda yake yaban naka dan Allah zaka ganshi wanda zai zo ya fasa maka kai kaji kanka ya kumbura yayi katoto lokacin da zaka yi waiwaya zaka ganshi ba zaka ganshi ba to kawo wannan an ta'lama na uku ka sani annar riya haƙiƙa ita riya yuhbit yuhbitu al-amal tana lalata aiki tana ruguza aiki wa rubama hawwalahu ila kifati sayiat bala yace wani lokacin ma sai ta juyar da aikin ta ta da shi bangaren munanan ayyuka shine abin da na ga madaza ne sai idan riyab da mutun ya ta tsaya ma akan kawai aikin nasa bai karbu ba to wannan ta zo masa da sauki kenan amma an bai wasa ba sai aikin nasa kuma ya juye ya zamto me ya zamto a cikin inda za a auna na munanan ayyukansa kaga aikin kirki ya juya ya zama mai ya zama munari yace take da wannan tasiri na hudu in kunta taksha idan ka kasance kana tsoron ittila'an nasi ala khabas batinika mutane za su tsinkaye munin badininka abinda kake boyewa mutane za su tsinkaye shi su gano abinda kake ciki wa sawadi qalbika da bakar da bakar zuciyarka fi dunya anan duniya fallahu ta'ala to ka sani Allah maɗaukakin sarki mutliun ala zalika shi ya riga ya tsinkaye hakan tun lokacin da kake aiki ma'ana idan kana tsoron mutane su gane abin da kake yi a ɓoye shi yasa kake bayyana musu kai mutumin kirki ne dan su yabe ka amma baɗinin ka baka gyarawa kana gyara zahiri ne dan mutane su gani su yabe ka to shi Allah maɗaukakin sarki da yake da hisabin da zai maka shin shi kana nufi bai san wancan baɗinin naka ba kenan ya sani وسيفضحك يوم القيامة أمام الج- أمام الجمع الأكبر حكنا الله مدوكين سركي kuma zai tona asirin mutum ranar tashin alkiyama amama aljam'il akbar a gaban jama'ar da tafi kowace jama'a girma jama'ar da ba a taba haɗa wata jama'a irin ta ba su ne filin tashi ne filin tashin alkiyama tun daga ɗan adam ɗin farko zuwa na ƙarshe sai sun haɗa a wajen kai mai biyu wanda suke banka mutanen garin ku ne kawai mutanen ƙasar ku ne mutanen unguwar ku ne ko mutanen duniyar ka ne kawai amma duniya annabi nuhu fa duniya annabi ibrahim fa duniya annabi musa fa duk sun wuce to wancan lokaci duk da su duk za a dawo da su kuma a gaban sa Allah madaukakin sarki zai tona asirin mutum Allah ya kiyaye wa ala ru'usul ashhad a gaban kuma dukkanin sauran halittun duniya gaba daya nabiyar ma lai wa idza akhtara alayka khatirun min riya duk lokacin da wani abu ya darsa a zuciyarka na riya faltaqum bi mudafa'atihi wat takhallus min ka yi ƙoƙari iyakacin iyawanka ka tsaya wajen tunkuɗe shi da rabuwa da shi sun maltifat ilallahi bi ƙalbik sannan ka mai da zuciyarka ka juyar da zuciyarka zuwa ga Allah maɗaukakin sarki shi shi kaɗai za mu tsaya anan insha Allah ta'ala za mu tashi daidai wa'alam wani raba-raba ne shi ma malam zai kama daga imamu ghazali mai muhimmanci kwarai da gaske zamu tsaya anan in Allah ya da abinda muka faɗi daidai Allah ya ba mu ladan gaba daya kuskuren da muka yi Allah madaukakin sarki ya fi mana wa sallallahu wa sallim ala nabiyyina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi subhanakallahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk wa la hawla wa la quwwata illa billah wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh
Oui. Euh, Alhamdulillah. Allez, là. نعم يا بلاي أتبعكم ولا أتبعكم بيبا يجيم ولا هذا なんかつながる。